wanda yake faɗa wa annabi wanda yake nuna kenan ba farilla ba ce ta aini farilla ce take faya lokacin da mai taron masallaci radiyallahu anha ta rasu ta ga sahabbai sun ga dare ya yi da bai sanar da annabi sallallahu alaihi wa sallama ba sai da kwana ɗaya kwana biyu da ya gamsu da yake tambayar su ina baiwar Allah na mulki ai kada cikin lokaci kaza mun je mun rufe ta mun ga dare yayi ne kada mu takura kada mu kaza kada mu kaza kada mu kaza idan me wasu sanar da ni ba kamar su sun kankanta sha'anin da ke yar sharar masallaci a wata karama gare ta da za a sauke mata cuta kaka ko ai mata one minute silence ashe ta wuce nan matan nan ne yake mu je ku nuna man kabarinta ya je mata sallah yake kaburburin da ke makarantar nan cikin cikin da duhu amma da an haskaka sakamakon sallar da aka na nema wannan matan kaga masu sallah a masallacin da ta share masu ta albarkacin ta sun sai malamin suke fahimtar to kaga wannan yana nuni da cewa farilla ce ta kifaya idan wani ya rasu abu na farko da za a fara yi a dukiyar ki a cire mu'minatin tajiri duk abin da ake da bukata na janaza da likafani da haka kabari da turare da kafu da sauran duk a kudin shi za a yi ko da kudin da ya mallaka za su kari akan wannan a kada magada su hakura to ba mata ba su hakuri ba su suna gadan abin da ya rabu ne bayan mu na tattabi'i bayan bashi da ma wasiya to daga na aka yi musu wanka aka saka shi a likafani da sai a zo da shi wurin da za a yi sallah galibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana sallar ne a musalla a fili su da karfin rayuwar sahabbai aka a Madina musamman idan aka yi rasuwa a Makka din da ta rasuwa ta ɗauki ta doka ba amma a Madina in wani ya rasu to sai a samu wani fili a anguwa misali a ce Madina ta kai nan hayaraki kuma ita ce har nan hayaraki ita ce har nan wani hayaraki duk inda abu ya gani nisa sai a je sai a filin da sai a san filin da za a rika sallah idan aka yi rasuwa sai zuwa faɗa mun dan Allah sallallahu alaihi wasallam wane ya rasu a anguwar su sai tambaye sai tambaye su kan sai mai za a yi janaza sai su faɗa mai kafin lokacin sai je can anguwa sai mafi janaza daga ba ta kai suka yi mitin suka ce tsakanin da Allah ana wa ana ce sai yanzu ne mafita suka ce mu samu filin sallar janaza kusa da gidan shi sai suka samu fili sai suka ce duk inda aka yi rasuwa a madina a ɗauko gawar a kawo ta nan sai dai a shiga gida a faɗa masa an yi rasuwa sai sai sai yi sallah kuma haka aka ci gaba da tafiya kaga yanzu wanda ya rasu a madina dai ba kun yayi nisa ba nan almasjidin nabawi za a kawo shi sai ya masa sallah sai idan aka zo aka aje ita rasuwa dole ɗayan mutane biyu ne ko namiji ko mace ne ko namiji ko mace to a ina liman zai tsaki ne ce wa ya kumul imamu liman zai tsaya shi za a rafin rajuli a saitin kan namiji wa wasafin mar'ati da kuma tsakiyar mace misali in ka ce wasatu shi ne tsakiyar abu inda za ka iya tantance tsakiya amma in ka ce wasu tsakiya inda ba ka iya tantance tsakiya in za ka iya tsakiyar damina kamar ya ce mijin tsakiyar damina kana nufin abin da ka wuto daidai shi da abin da za ka cin mawa gaba ba ka da tabbata sashe ne ya ce wasu amma nan masallacin yana da wasasu fili na da wasasu mutum na da wasasu za ka yi namiji ne liman zai zo tsinkin kan gawa a nan zai tsaya a tsinkin kai zai tsaya su da ka yi ka leko ka ga liman a tsinkin kai ana gama ka namiji ne ya rusu wa wasatin mar'ati da kuma tsakiyar mace in ita mace ce sai dawo tsakiyarta sai tsaya a wurin in ka gani ban a tsakiyar gawa fa'alam anna an mar'a ka sani kawai mace ce to haka da ai zai mata kalla wannan ka'idar ta tabbata cikin hadisin hadisin Anas ibn Malik annahu salla ala janazati rajulin fa qama inda ra'si النبي صلى الله عليه وسلم يا يسلى بوتا باتي ساكيت كي فلما رفعت أتي بجنازة امرأة أنا تجي كأنجما تسمع كي جاوة تجاوة عن بوليتا كابون أن تايد سكينا كابارا إيه أنا كنت بجنين سأكي جنازة أنجما يا كوزي هذا كاو جما يا حتى لي أنا فيه فأنا لي لا يجوني أي لا fara gabatar miki ga liman ya tsaya to kusa da nan sai a adana miki ko ga liman ya tsaya a nan ya kalla alƙibla sai a adana miki a nan ya kawo mace a nan inda yaro sannan a kawo yaro haka za a jera namiji mace yaro haka za a yi to sai da ya gama sallar ga wannan namiji kawai sai kuma ga kawo mace ana tsohon maliki ya ce fa salla alaiha fa sama wa safaha ya ya ga ya tsaya tsakiyarta shi ne sai aka tambaye shi game da wannan abin da ya yi wa qila lahu hakaza kana rasulullahi sallama yaqumu min ar-rajuli aytu qumta wa min al-mar'ati aytu qumta ana da ya aka suka tambaye shi annabin haka yake yi ala na'am yake haka yake yi to da ka'ida ce sunna ce da annabi sallallahu alaihi wa sallama a ɗauki wannan ka'idar a matsayin abin da za a yi wa ko liman da ya tsaya don yin sallah ga ga mace to suna cewa menene hikimar haka to suka suke cewa hikimar tsayawa a saikin mace saboda ita tana haihuwa ita tana da ciki a da hadda hadda dan namiji ko bai da wancan matsala ta fi ya tsaya saikin kai da dai sauran wasu taliban haka da suke kawowa yace wa yukaddiru arba'an aw khamsa liman idan ya zo zai masallar jinazar kabbara hudu ko kuma kabbara biyar ba ikama ba wata ikamar ka da wani kasamalar da an gama maka tunda wani ya mutu da suwar wani mutum kawai ta abincin ka an sanar aiki to idan aka zo ba ikama liman zai kabbara daga cikin abin da suka kawo na kurakuran masu sallar gawa shine daga murya da kabbara liman kadai aka yi sai daga murya shi ma an halatta maki ne don ya ciyar da mamu ne yake amma da ni da kai da sauran mamu a hankali da ni liman zai ce Allahu akbar hankali ka yi shi sirran ko kauka sirri wa sunan jihar kawai an tusne a nafsaka sai ka dan ciyar da kanka in ka ga dama za ka yi kafara ko ba za ka yi kasa da haka ba in ka ga dama za ka abu dole ne kai kabbara in ka ga dama za ka iya biyar wata na ali dan abi talib kan zo da dawa sai kabbara harama yi kabbara harama a yi kabbara farko yi ta biyu yi ta uku yi ta hudu ana tsammanin zai tsallake zai sallama ko sai aka biya yi kabbara ta biyar sai da aka kammala sai ake tambayar shi me ya faru ya haka yake na yi musu biyar ne da annabi badar ya bi yakin badar ya kamata a bambanta shi annabi ya ce la'an ba hasala ala ahli badr fa qala if'alu ma shi'tum faqad ghafara Allahu lakum ko faqad ghafartu lakum Allah ya daita zukatan waɗannan mutanen da suka biya kin badar su da yake shawo yake kai su da kuka je badar duk abin da za ku ku je ku aikata na za ku san kan da sai kun shiga an ba su wani irin fikir ne kwali kila green chicken ne ko yellow chicken ne dai to ticket ne na musamman kaga mutanen mu ne da aka ba shi wannan damar ya kake tsammani ya kake tsammani wani ko kawai dan taro aka je ya ga wani shehu ya daina sallah wai shehu ya masa haka ba komai inda ka ka kama kamar wala ba kuwa to ba komai eh lokacin shi tara kawai dan lambai kawai in ba ko mu da ta kawai yazo ce as-sala to khairun minan nawm ya kare da barbun Allah sa ana ruwa don sallah ce ina su kuma in suka ci gaba da sallah ai wai la su wahalar da Allah kaji wani sun dade ba ka je na hira jiya su gani gara su su daina sallah Allah ya samu iko kada ba ya zama sallari ce garan yayi kasa a rage ma'aikata Allah fala tadribu fala tadribu billahi al-amsal ba a misali ba a faranta Allah da kuma laisa ka misali sai to kuma ana kabbara shida ana bakwai ana takwas ana tara sai dai akwai malaman da suke cewa kada a yawaita yin biyar shida bakwai takwas sai an samu wanda ya cancance shi kada ce kowa ma ya rasu kai sai ne biyar wani shida a'a a tsaya a kusa kila za iya wata biyu wata uku shekara ɗaya shekara biyu ba samu wanda za iya musu shekara kabbara biyar ba ina za iya samun wannan matsalar kowa bai cancanta ba ko kuma dai ana kar a buɗe kofar abin ya yi arha da yawa haka to sai ya zama kabbara hudu za a yi wa mutum to shine ne yake cewa za ki kabbara hudu aw khamsa ko kuma a yi wa mutum kabbarori guda biyar wannan kuma saboda abin da ya tabbata cikin hadisai mutawatirai masu yawa sai hadisin aikai na bi hurera ya da wannan matsala ta kaddarorin sallar janaba da ibn abbas da jabir da kuba ibn amir da albara ibn azib da zaid ibn thabit da abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhum dukkan sun zo da riwaya da hadisi wanda yake tabbatar da kaddarori guda hudu shi kuma abdurrahman ibn abi laila ya zo da hadisin da ke tabbatar da kafarori guda biyar kamar da ya samu ta hannun zai ibn harakanin kan cewa ana iya yin biyar haka dai kowace kabbara za ga akwai waɗanda suka ruwaito wannan adadi na kabbarori wa ya karahu ba da takbiratul ula al-fatihata wa suratan wannan larabci yana nuna akwai magana ba dan me yasa ce wa ya wa ya qara'u ba'da takbirati al-ula al-fatihata wa suratan me yasa bai ce al-fatihata wa surata ba sai ta su ce ba a karanta sura amma da ake sun ce ana karanta sura in muka kabbar da farko Allahu akbar ya yi kabu ya gana sai imam jama'a gaba ɗaya su karanta suratul fatiha sirran sanan ba a du'a ul istiftahi ana gama kabbala za a fara karatun fatiha har ka manta basmala yanki ne na fatiha kenan har da basmala wani ke kammala karatun basmala ko kuma ya karanta karatun sura sura duk yadda mutum ya ga dama faqra'u ma tayassara min al-qur'an ba kuma dole aka ce sai kai kanana da ke ruwa karka rike mutane me ya fito da su gida wannan fanni tace ban kwana ta karshe da za a yi da wannan gawa in aka riga aka rufe shi gawar ma ba za ta gani ba likamalin ma ba za ta gani ba kaga yan bidiyoyin nan su za ka ga allar ganagar su za ka sha mamaki shaf shaf din ya ma ba sai kamar suna cewa su ba su da bukatar ta dan kar a ce ba ka yi yasa yana zuwa ne ta Allah ka fi kafin ka gama gyaran abudin ka ya kace ka kabar kuma galibin su ka karatun fatiha da su ba da makullo wa hannu wa da makullo wa hannu sai kara wata sai kara wata sai kara wata salamu alaikum shi ke an yi sallama ba abin da ya dame su abin da ya dame su wai kamar ya riga ya samu duk fa'idar da ake so a samu ta sallar janazar shi yana da ita to kar a ce a yi haka a samu dai sura wadda ta sauwaka kuma tun da aka ke karanta sura kowace sura ta yi ba a ce wai kada ka zo ka karanta za'amar ladina kafaru allai yi ba'atu kuma kana kallar janaza ko kamar kana tuna cewa wannan mutumin na da shek da Allah a wannan bayu to shi Allah an ce mantuwa yake duk wanda ta faɗo maka kawai karanta wanda ta faɗo ka karanta ko innal ladina kafaru ne ko qala ladina kafaru duk da karanci sai dole sai kul huwa wa ahadu wasu ma suka ce har kul huwa karka karanta kila yana da kyau da Allah da shirka sai ka samu irin surorin nan wai da ba fada ba ba ya bu sosai ai kowace akwai fadan da ya akwai yau ko kai tsaye ne ko ba kai tsaye ba don ya karanta fatiha sannan ya karanta sura sai ya kammala abin da ya shafi kabbara ta farko wannan ya tabbata cikin hadisi Abdullahi dan Abbas kamar yadda yake a wajen al-Imam al-Bukhari da sauran ashabu sunan irin su al-Imam Abu Dawud da Imam Tirmidhi da su Ibn Majah da sauransu akwai abin nan na fuzza da suka zo cewa za a iya karatun a bayyane amma mazhabar jumhur za a yi karatu ne a boye to idan ya gama kabbarar kabbara farko a haka sai karanta sai kabbara ta biyu wa yad'u baina takbirati bil ad'iyati ma'thura sai addu'a a tsakanin kabbarorin da addu'o'in da suka tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haka sai to kabbara ta biyu ne yasa ake sa salatu annabi ai shi ma addu'a ce ta ta rufe kabbara ta biyu sai karanta salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma as-salawatu al-ibrahimiyya ka aje maganar masu cewa salatin da fatiha da salatin ibrahimiyya sun rai ne da jahilci da halaka amma za ka haɗa salatin da ya zo bayan shekara kusan dubu ɗaya da ɗari uku ko ya fi na annabi ko duk abin da na annabi ke da shi salatin fatiha da shi har da ƙari akwai tabuwa na ga wani tabbatar da anan bauchi haka yake faɗi amma su ko su ne da cikin manyan da yi iyayen sun ce ba a kwatantawa inda ba salatin annabi ne ake na fati in dai da na annabi to kai ka san ma ba su yi ka yi kiraki ba daga ba a salatin fati a kallar farilla ba a yi a kanakila ba a a ta janaka. Kuda ka salati za ka ɗauko lafazin da ya inganta. to ne lafin da inganta ka iya bibiyar jila'ul afham fi salati wa salam ala khairil ana na bin qayyim na bin qayyim al-jawi yana da littafi da ya akan salatin annabi sai da ya kawo falalar salatin annabi falaloli kusan 80 falala ce mutum za ka za ka samu kaza za ka samu kaza za ka samu kaza za ka samu kaza akwai kaza akwai kaza sannan ya kawo alfasun su ma duka aka iya wanda ya fi shahara na asalawatul ibrahimiyya za kuma ka iya wata siga da ya ruwaito Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa zurri wa ashabihi wa azwajihi ummahatil mu'minina وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم كان من انك حميد مجيد وبارك على محمد كما كنت سنن وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم كان من انك حميد مجيد idan kai ka fara farko sai ke wannan salati na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to daga nan kuma sai kai kabbara ta uku kabbara ta uku abinda ake so ka tsufa a kai nema mutumin gafara da tabati da amsa tambayoyi da nema maki yalwatar kabari da neman maki ceto da yafiya ta Allah subhanahu wa ta'ala da neman maki dacewa da hutawa da sanya albarka da zuriyar da ya bari duk suna cikin abin da mutum zai Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa'afihi wa wasi qabrahu wa nawwir lahu fi dukkan roƙa mashi wa'annan abaji ka roƙa maki kanana ta kanana ta ku daina cin abu mai muhimmanci da mai sallar jinaza zai ya tabbata a wajen al-Imam Ibn Majah da Imam Abu Dawud da Imam Tirmidhi da al-Imam Ahmad ibn Hanbal daga hadisin Sayyidina Abi Hurairah yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yayi sallar jinaza mun kan ji shi yana cewa Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa zakarina وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده جزاك يا ناجوين اللهم اغفر لحينا أن لا تسافر أمام بشكي راي وميتنا دون السيمج ألم يكن كفى تحت قوة كما أدعى لأن دنيا بوتاني ديني رايي نفوتك amma sai ka zo ka ce wa sha'idina wa ga'idina wa sabirina wa sabirina wa kabirina wa zakarina wa unsana duka magana ta maimaita waɗancan biyu ne cin wanda suka rasu akwai namiji akwai mace cin wanda suka rasu wanda suke raye akwai wanda yake na akwai wanda baya nan amma da mace cin wanda suka rasu akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza اللهم من أحييته منا أنت وأنت كرايا كده جسمه فأحييه على الإسلام كرايا كأكل مسلم ومن توفيته منا وأنت ككر جراي ولك أتكم فتوقه على الإيمان ككر جراي ولك أكل إيمان أقول سيدي أو سيدي من أحييته منا فأحييه على الإيمان ومن توفيته منا فتوقه على الإسلام ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كده karka yadda ka musu face ko alal akalli daraja ce ya take kana musulmi ko da mutum na cikin musulmi masu aikata ayyukan sabo ya zama da dai yana iya amsa sunan addinin to haka za ka yi ta mashi addu'o'i kana roƙa mashi yalwatar kabari da kankarar zunubi ka roƙi mashi abin da ya fi alkhairi kai kama roƙan mashi a canjin abin da ya fi alkhairin abin da ya bari har da gida har da ƴan uwa har da mata in namiji ita ko mace da gida da ƴan uwa ma ban da miji sai ka barta da mijinta na nan duniya zai fi mata alkhairi in dai sun shiga aljanna in ba haka ba Allah zai canza mata da wanda ya na'am Eh. da yadda yake daga bai daɗe da musulunta wani zai da yaren da yake yi amma zai kokari ya koya ko Allah mafsir lahu Allah mafsir ya ta maimaita har a gama sallar har a gama sallar janazar yana ta nema musu gafara yana ta nema musu gafara yana ta nema musu gafara to ya iya abin da zai iya da aka shi yanzu ya je a yi fatar Allah maɗaukin sarki ya ya ya karɓi addu'ar da aka yi to haka mutum zai zai kai wani lokaci za ka yi addu'ar da za ka iya kiran sunan wanda ya rasu Allahumma fir li abi salama ne da nabi yarfa darajatahu fil mahadiyina to ba laifi ya iya sanya sunan sai ya musu wannan addu'ar wannan bangaren rukuni ne mai girma a sallar jinada dama a sallar manufar sallar jinadar neman gafara kaga kenan ba za a yi sakaci da wannan ba samu lafuzza da dama ka haddace in ka koma kitabu da jana'i na al'allama muhammad nasir albani allah ya mashi rahama aiki ya kawo su ya ce wala yusalla eh alala rani shi ne ko kamar gadi ne ba a tsalla ga wanda ya ci gululi man ce gululi shi ne wanda ya ci kudin al'umma gaba daya public pound ba a mace tsalla ko kaji shi ne karkashi da rake mutum ka lura bacci kai bacci gabubuwan ka su koma yadda suke a bacci akwai ni'ima dan kaza ka ce ne Allah ya gafarta ku bare gafarta ba kada sai Allah ya gidan ku bare gidan shi ba ai da kudin mutanen nan su ne ke sai dai ka ji da wani abu a rage asara ya sa su biliyan ashirin a zo da wata guda ɗaya a rage ya ne ruwa lokal gamman saura sha tara nan zai lahira a yi a kan da shi duk kuɗi na al'umma da kowa ya tarayya da su idan wani ya keta kanki da su kuma ya ci ya rera hakkin kenan ba a ce shi ba musulmi ba ne amma kada mutanen kirki su je gana da shi kar su ji na gaba ta bi mai kyawa ba zai je ba babban liman da na kasa kowa ya ke biya ba a da sofiyan daudu wasu na san fatin sa a can wasu na san fikilis abin nan wasu na kauyawa su ai duk musulmi ne dai duk sai a faɗa musu dan tarikatan da ke sun kawai tana tsiyuwa irin kabo ne ke ba ta ji ita a ji ta mana ni ce me zai ta ce me kariya yace ni da Allah kan babu kai na iya zuwa zani har kin sha kai kana kai kamar me ta alaikum wa akun zariyan alaikum wa akun zariyan to sai ma ne yau ne sai a gefe na kan nuna miki to ka kuma da da an rage tsada a kira in gidan mutu da Allah ya haɗa mai sallar janaza ba ba ne liman da ba ya zo da ya rigar shi a rubuta haraki ko waye da duk tura wannan ya mai sallar in ce hujjar su a nan shi ne lokacin da aka yi yakin raba haibar yadda ya tabbata cikin hadisin da Imam Abu da Imam An-Nasa'i suka ruwaito da ma Ibn Majah aka kama wani ya dan sun ya kama da ke banda kai ba wani mutum ya kama irin yar kamar ka ce yar alma da aka kama da yaki sai ya boye sai saka a takar shi kaka a kama da yaki ya dan dan sai ya boye sai saka a kayan shi kawai sai aka kashe shi a yaki kaga mutuwar shahada kenan kallo ana ta mashi murna ana ta mashi murna kai wanda ya dace irin wannan mutuwa a fagen fama jihadin fi sabilillah ne bai ce huwa fil nari ko wuce ga ya dace ya tace bai dan wuta ne me dalili ku fasa kayan shi akwai ta kalmar rana na ilimin ɗar'un da waya ba ta fi dinari ba ku jira hannun biyar su zai mai sallah zai mashi sallah da kuma wani mai mukami ya rasu ka iya bincikawa amma kaga an fitar mazuwa ya ta addu'a magasar lauku Allah magasar lauku zai yi ba Allah Allah zai iya yafi saba mashi da kai nan take amma baya yafi sabawa da umma da kai baya yafi wannan ai sai an ji kabakin mutane kuma ana jira lahira ba wanda zai yafi ba wanda zai yafi ake shi a kan wani يود يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه يوقف ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الارض جميعا ثم ينجي كلا انها نفع لكن من yayi abin nan shi kenan za ka kasashen turai suka ci gaba su suna kula da wannan hakkin China da gaskiya abin da ta kere wa kasashen duniya akwai harkar jirgin ƙasa. Akwai harkar jirgin ƙasa. To wani minista shi ya fara ƙoƙarin kafa ɗanbar samar da tsarin jirgin ƙasa. Kuna kusan duk mutanen China na son mutum. Sai dai shekaru wajen talatin a wannan hidimar. Rannan kai sai aka kama shi ya taci kuɗin da bai wuce masu da Najeriya ta ba. na ɗaya dai aka kore shi aiki aka maka shi a kotu ko da yanke mai hukuncin kisa kamar ka ce mu ya shekara talatin yana wa ƙasa hidima ran nan ya ɓatar da dubu hamsin minista kuma ba ma sun da minista to da ƙyar da jiɗin goshi aka lallashi shugabannin dattawan ƙasa suka shigo suka ce wannan mutumin ya yi iya ƙoƙari da yanzu dai ana roƙon a ɗan sassauta hukuncin ta kamar da shi ɗaure rai da rai suka samu wani gidan yari na ƙarƙashin ƙasa suka kai shi kuma duk su tsarin china shi ne duk wanda aka samu da tuwa-tuwa duk inda sunan shi yake a intanet za su ce to da kada ƴaƴansa nan gaba su dawo su yi browser su ga gwagwarmayar da ya yi ko su ga ɓannar da ya yi kuma ga laifin da ya aka maki su da su china intanet ɗinsu naku na ƙasa ba irin namu ba ne ƙofar daji kowa ya zo ya shiga ƙasar ƙasar amerika ta taɓa hana kiciyar amma munan ana ta magana gwamnatin sun mumbu kuma a muyo to da gila ƴan matansu ne a ciki ƴan matansu ne ta zabi kawai an yi shiru amma fito a ce an ji kukan ƴan ƙasa ba a yi ba Nasan Allah mutum a Najeriya gaskiya ya fara a galada. Insha Allah, irin kawai za ka samar da aƙida mai kyau da ayyuka mata ya tsara. Malam mutum kawai ba ka da matsala. Inda za ana zuwa da tuta ma a da lahira ya kai yake ta tafi tutar Najeriya. Girin wani girin ka rubuta Najeriya kada da larabci. Inda wanda za a yi tsaji zuhur da na tafi lafi tsarin muna ci. Wa alaikum assalam. eh eh an biya kafin a kammala sallar su amma yana da wuya to da inda ya ci kuka sani ya taɓa ci ba ku sani ba amma aka tabbatar an biya kamar wanda ya ce rubutu man jabar ko fatawa shi ma'aikaci ne ya shekaru yana aiki har ya kai darakta amma an samu shekaru wajen goma sha yana da mutum saba'in a tsero wai yanzu ya za a yi tuba man da kuke bai sani ba shi dai abin da ya sani a mero da mutane kudi yake kuma ayyin da ba kuɗa yake to ka sai irin motin nan mai kakaki sai a fara jin lokacin gamantin kwararo kwararo a faɗa sunan shi da yadda ya satar da adadin kuɗin in an samu taron jama'a ce gurin ya ce sai suka ce sai ɗaukar rekod in kowa a lokacin mai ce ya ji to alhamdulillah ya sha yace kuma wannan ya ji na bayan hadari kaga ba kuɗin da za a biya amma kuma a yaya ta kuma ya fi rashin iya biyan haɗari amma in dai an samu wanda ya iya biya na ba za a iya mashi abin nan sura ka ba a sallah ga wanda ya ci gudu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zai yi yi mashi sallah ba wa mai yaqulun ya'ti bima qalla yawmal qiyama zai zo da wannan gududi a ranar alkiyama sai ta aka sanya ka'ida aka yi yaki aka yi jihadi wannan ganimar ta al'umma ce gaba ɗaya sai yanzu ne ya mafita a bari a yi raba واعلموا أن ما غنمتم من شيء كومي كنتن وأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وين سؤال كده بقى وهو 20% duk ganimar da aka tara a yaki kashi ashirin za a danka wa annabi ne a ciki zai cire abincin iyalan shi a ciki zai cire na marayu da ahalul baiti da matalakawa da gwagware da sauransu sauran hudu bisa biyar kashi tamanin su waɗanda suka je yakin su ake raba ma sai dai kafin a raba shugaban yaki ko shi annabi sallama yana da damar yayi nafulu za mu ji a gaba nafulu shine lokacin da ake yaki akwai wani mutum ya yi jarunta ba da jayin ta ku cire mashi motar can a bashi wancan mashin can kar a raba da shi a bawa kowa ya ga jarunta ce amma dai ba a yi haka ba to kashi tamanin ta raba wa mayaka wanda ya zo a kan doki zai samu ninki uku na wanda ya zo a ƙasa idan na ƙasa ya samu naira goma wanda ya zo da doki zai samu naira talatin ita ashirin ɗin ta doki to da kiyaye doki kiwon doki aiki ne to sai a baki abin da zai yi abi doki ya samu abinci shi ma ya amfana to sai ke cewa wa qatila nafsihi sannan ba a yin sallar jinaza ga wanda ya kashe kai akwai hadisi tabbatacce a cikin sahihu muslim hadisin jabir dan samura nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa anna rajulan qatala nafsahu bi masha qisa falam yusalli alaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya samu zarto haka ya kashe kanshi annabi yake mishi sallah sai mutum ya kashe kanshi da kanshi ba a musulunci saboda addinin mu na musulunci ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين دبل من دك غني وأبايش أقول صوتي كيف أنقل ما تجي أقول وأنا صوتي إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا in ga na kira ta mai mai ta abu biyu ne in ga marifa ta mai mai ta abu ɗaya ne an maimaita na kira maimaita marifa to marifa ta yake tsananin kwaya ɗaya ne amma yana tattare da sauƙi biyu ya sami da ce ba yadda za a yi tsanani ɗaya ya iya rinjayar sauƙi biyu in ka za shiga takura da rayuwar kunci abin na karuwa bishara ce da yayewa shi ba ruwanka da Allah ne kawo yayewa wani ɗazu na shiga yadda yake cewa kai yana ga Najeriya ba za ta gyaru ba sai dai in malamai su ce za ta gyaru in akwai ta a karatu an ce za ta gyaru to ya yadda amma in dai ba ta a karatu to za ta gyaru ba wannan rufi a nan da su ke kenan amma an bi ilimi in ka'idodin addini suke za ta iya gyaruwa to ya yadda amma in dai ka cire faɗar addini ka ce an yi nisa suna kaɗo da wanda ake kama sun kashe kansu ba a musu sallah to yanzu ya za a yi masu mutunci ba za su yi musu sallah ba da ne mu irin su su yi musu sallah ya rufe amma wanda ya kashe kanshi musulmi ne ko musulmi wasu da ba musulmi bane to da Allah ya hana ni wanda ya dauki ran wani an tattalin mashi miyagun tanade tanade to yana kuma wanda ya kashe kanshi da kanshi wal kafir da kan ya kashe kanshi kwata kwata ba za mu sallah ba amma za a je a rufe shi a wata makabarta sai kai ta katare ko kuma ta gaba ta gaba daya wata musulmi irin ta gaba dayan nan wal kafir haka kafiri wanda kafircin shi ya tabbata ba a mace sallah suna kai wani kafir yake ya ka janaza inda a zariya kake ba inugu ko imo ba ko nan bi a bayansa kai ka ce mata ai ba ka zuwa sallar janaza kafir tunda a zariya ne ba ta iya da ah bayansa ne kai ka ce to za ka dan suka ta siyasa wal mu'allafatu qulubuhum wal mu'allafatu qulubuhum kenan to ba a wa kafiri sallah sannan ba a cewa Allah ya ji kan kafiri lokacin da sarauniyar ingila ta rasu aka yi ta rudu wasu ma suka rusu da ce kai Allah ma dai ya gafarta mata wai an gano tana da nasaba da annabi wai an gano haka to kenan shi yanzu Abu Jahl ya rayu Abu Lahab biya da ai tabbat ya da ai da haji wa tabbatan wani nan min sallama wa an dara kira ta kala aqrabin ai hadda shi ya kira suna ga kafiri inda yake ba a nema mashi gafara ba a zuwa a yi mashi sallar jinaza shi ma haramun ya ce wa shahidi haka wanda ya mutuwar shahada kamar da cikin hadisin jabir annabi wanda aliman bukhari fitar annabi lam yusalli ala shahada ya uhud ya tabbata annabi bai sallar jinaza ga wanda suka rasa uhud ba me aka yi tattara su aka yi aka rike kuma ga su da yawa aka ce ta masu kabari wanda suka je aikin haji sun ga yadda wurin yake a kaburbura nan jirgin wanda aka iya samu daga an kewaye wurin an kewaye wurin wasu mutanen mu daga nan Najeriya daga wasu kasashen sun je su ta bidiyoyi su ta roƙon na cikin kabar su ta roƙon na cikin kabar ka san su akidar ya sufaye mutu ya ɗarikun sufaye za ka yi zuwa kabari ka roƙi na cikin kabar har ma wai suke cewa in buƙatar ka emergency ce to ka roƙi na cikin kabari ya fi saurin amsawa amma in ba emergency wanda ka iya roƙon Allah ya sa wannan mutanen kwata kwata ba girma Allah da sallu kasu ribe da muri duk bulaci kura ta ake riga da fatar afiya kawai wata yau gara ce zalla ya sa za su ga duk mutanen su da ke fitowa suna tsokwali da baka har yau ba ta kama kowa burki ba na ga wani bidiyo na nan na kai a ciki da wasu gan shi ko wani mutum da ke karo kwan wani na cikin tabbas an yanke zamani fetur ya tashi abinci ya tsada shehu ka kawo shehu kayi kana yi kuma na ka ci gaba da yi dan matsayinka abun ibrahim inya dan matsayinka abun tijjani dan matsayinka akan kai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam har ya gama sunan Allah har ya gama ba sunan Allah ke shekaran jiya malam bashir lawa da ya kira ni yake cewa professor mansur sakkwato ya kira shi yake ta yake ya turo mashi bidiya da yake ce mashi ka ga wannan bidiyon suka dai tattauna haka da tattauna sai shi malam bashir sai yake faɗa mashi ai mutumin dan zariya ne saboda abin kunya ne a ce daga zariya wannan fama ta lafiya fita shine shi kuma sai ya kira inda ya san na san shi Zai to na ba zan iya mashi wa'azi ba ba zai ce ba ya yi nisa ya yi nisa na dai samu mutane ni da yawa da nake ki daure su same shi su mashi wa'azi ba wanda ya iya kowa ya ce ba ya yi nisa bai fi kira ya yi nisa ina nan ban wani ina kira yanzu zai daga amma kuna kira ba maganar zani ba ya riga ya yi nisa to abin da a mahallin sarki ne wa kaji a cikin fitattun yan ɗariƙun zariya ya Allah wata da ceton alaƙi ne a kan wancan aikin da yake saboda su ita wannan ce aƙidar ko ya faɗa maka ya ce ba ita ba ce karen da Allah ka biya yi ita aƙidar su in kana so ka samu littafin da man Nasiru Kabare ya rubuta da a gani yana nan yanzu a saman littafai na inda mai so zan bashi yana nan da aka gan shi a mutadar ake wasa amma malam Allah kawai kana a kananka ko ka tsina yana kallon ka shehu duka zaman bagada da baya ana ya ganka ya ji ka ko a ina ba don kunyar sarkin ku ba da na kasa aljanna gaba ku shige ta a yau ba farda ba don girman abdul qadir kawai yana ɗan jin nauyin Allah ne ba ya bada giya ba wannan babban titin na gidan sarki wanda gidan ma na sirka barin nana da makabarta mai giginya inda duk wanda aka rufe aure ita makabarta kawai a lahira haka kawai Allah ne ko an ne aka rufe ya ci gudu an gama ko haka ba duk ta kawai za a yi babban ko da ya zuciya ni janna ita ka'idar abin nan din kenan wadda a wannan titin kawai da yadda ka san masu turo ruwan nan na turawa sai a turo ta empty duk wanda kawai aljanna ce ga gaskiyar nan ga rayyanu ga waye wanda ya shiga kwan je lahira Allah bai sai da shi ba to da kan gatan Allah ne ya sa su har yau ba wanda ya mashi martani a cikin su an kira sai sayiduna za ka za ga abubuwan sai dai addu'a kawai Allah shi kiyaye kai matsala kwarai kwarai dan haka in shahidi in kafiri ya rasu ba za yi mai sallah ba shi ne yasa ba za yi mai sallah ba bai cancanci haka ba kenan kaskantar da na shi ta kai matsayin da Oke to, ko ji sani, ya gaji alamun sannan kula da alamun alamun sannan kula da alamun kula da alamun kula da alamun
alamun wato a kan hanyar ce wato da muka zo nan da har ma waɗansu sun kira mu da kana za mu har ma daga kogi muke suka ce wai hanyar da muka ce za mu wai ba kyau to aka ce akwai hanya biyu akwai mai kyau akwai wannan wanda wanda za a nuna mana hanya wanda suke na kwaro ga direban mai zan hanyar sosai duk da dare ya yi in kuka je malin fashi sai kun yi ku malin kamar da gwamnati ta ta wuce da yi ko koma gidan mutum da ta yi sarki ta inda na
dubbar sosai
mai direba ne hanyar
akwai abubuwan to ko za ka samu direban da yake cikakken burin yau mu yi da duk mana ci gaba da karatu eh ka samu ina direban a ma direban magana eh Ok.
ana da duka da shi akan wannan to Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu amin amin kaga duk wa'insan da aka ambata da anagadu da katibin nafsi katibin nafsi da katir ba su da matsayin da za a yi musu sallah ne shi kuma shahidi matsayin shi ne ya kai annabi ya ce Allah da annabi ce ba sai masa sallah ba kawai shi dan aljanna ne da automatic eh ticket to sai yake cewa wa yusalla ala al-qabri ana salla da kabari musamman in ba a samu yau mutum sallah ba ko kuma wanda ya cancanci su sadar ba su samu yi ba kamar waccan mata ne tare masallaci ai wai manya ne suke mata sallah sahabbai ne amma kuma ai ba su yi mata annabi sallallahu alaihi wasallam sai sa sai yi ta makabartar sai ya sai to da kan wanda daga cikin wanda ya kamata su yi sallar ba su samu yi ba to in an zo daga ba su je makabartar sai su yi mata sallah kaga wannan ya ƙara toshe kafar sai an yi jira za ta yi rasuwa wani sai a jira shi kwanakin ga wata janaza mutum ya da tun goma na gari goma saura na gari wani dan mawa wuce aikin mu ne aka kira ni dai aka faɗa aka ce to an sa janaza karfe biyu wani hikimar sa janaza karfe biyu wa ku ɗan uwansu daga Niger can ciki ma sun ce dole a jira su muka zo har biyu dai musu iso ba biyu na rana har biyun ba su iso ba har muka je dango muka dawo ba su iso ba to muna ne sai suka iso yana amfanin jiran da ake kuma shi waye da yake sayan jiran ya ce ga mata yi gari na wayewa a rika mutum a rika mutum su kuma da suka zo daga baya a latti me za su yi sai su je sai su yi sannan a makabarta in ma suna zo suna da bukatuwar su yi kenan amma dai wani zai ga cewa shi dole dole sai an jira shi in wani ya wasiya ya ko da mutum ya wasiya ce shi in an zo sallah a jira in ya rasu a jira da wani da wani ya wasiya ce ga ya ba a cika mamman da suka albani ta ga cewa yi ko in ya rasu ko ɗanki ne ke wajen gari ka a faɗa mata sai an gama rike shi a faɗa mata kuma ko an faɗa wa ɗan kada a jira kuma ko ɗan ya ce a jira shi kada a jira shi. Za ga ahalin sunan kenan. Amma za ga ana ta jiran wani. kuma ga mutanen mu da iko ai wani sabbi ga ana jiran shi sannan gwamnatancin shi zai tashi ba zai taso da wuri ba haka ake a daura wuri ka ga mutum sai ana ta jiran shi an ai ta jiran shi ai ta jiran shi a wanda za a iya daurawa ta waya yadda transportation din ne ya yi tsada za ku iya whatsapp phone buɗe gurin kawai daura wuri a kira kowa lokaci guda to ina mai bayarwa ina ji kan a network ɗinka ya yi to to to yi siga yana cin ka ka nema ya ce ya bayar shaidu duk su ji shikenan in ana so a yaya ta abun sai a rekodin sai a yaya ɗora wurin wani shikenan kudin mota sun huta an ba ya ci girma ba in dai fetur ya ci gaba da garawa za a dawo ne kana gudu to taron ne fa'ida a ba su ne ai tsohon da gada za sa gurupu ya tura wa sauran su gare kwadin nan to zai mu kiyaye an ce biyu a zo biyun an ce uku uku an ce ɗaya to masu karɓa da wanda abin ya shafa su zo akan lokaci sannan ya ce wa adala ga'ibi sannan kuma da ana iya sallah ga wanda ya rasu a ba a kusa ba salatul ga'ibi kenan wanda ya tabbata na sallallahu alaihi wasallam ya yi wa najashi lokacin da aka shelanta rasuwar shi to babu laifi wani ya rasu a nesa to shi kenan sai a taru a masallaci sai a yi mashi sallah za duk abin da ake da ai kawai da iyaka babu gawar a wurin kuma na san wannan dai sallah an shaya yin ta to daga nan aka kammala wannan sallah da wayannan kafarori sai ya sallama ana yin sallama shi kenan wanda bai samu cikakkar sallah ba ana so masu ɗauke gawa ta rika ba da minti da minti ka zo sun yi kabbara uku saura ɗaya sai kai shi kenan in aka ce assalamu alaikum kai ba sallama da kai ba sai kai Allahu akbar ta biyu Allahu akbar ta uku Allahu akbar ta hudu sai kai sallama to amma a bar maka gawa kaga wannan minti ɗaya ka gama sai a sanar da mutane to za a bar gawar sakan talatin ko minti da to daga nan mutane su yi gaba sai gawar ta da baya ba a so kuma ɗauki gawa zuwa makabarta ta zama a gaba kyau ta zo baya baya ko kuma a tsakiyar mutane wannan shine karshe abin da wannan fasalin ya kunsa darasin gaba sai mu tashi wa yakunu al-mashwi bil janazati سريعة وعليكم السلام ورحمة الله إيه إيه su ba shi kyauta idan suke da iko ta ofis ɗinsu ne a kan kayan ba laifi shi ya fi alas amma su kuma dai inda matsala su da iya tambaya ma su shi suka ba shi sai ya sai ya karba wa alaikum assalam wa eh a su da ya musu sallah shi wannan abin da ya sa ba za a yi musu shi shahidin duniya da lahira ne mun shafa shi anan shahidai kala uku ne akwai shahidin duniya da lahira shi kaɗai ne ba mu sallah akwai shahidin lahira kawai shi ne wanda ya rasu cikin waɗancan al'amura kusan guda goma sha shida shi shahidin lahira ne ba na duniya ba da aka duk abin da ake kowa za a yi mai haka kuma shahidin duniya to shi ma shahidin duniya za a iya mashi za a iya mai sallah ba in an sani a ce yakin da yake fi da jihadin da yake dubba dan Allah yake ba amma kuma ba dubba su ba ko kuma ya ci gululi ya koya amma ba wanda ya sani to shi wannan shahidin duniya ne kawai ba sallah ba wanka ba waye bayan an sallame shi amma ya je lahira bai da komai na shahada amma da shahidin duniya wal akhirah to shine shahidin da abin nan ba a matsala shi kuma yake nufi a nan. Na. Eh. Eh. Eh. A zai inda ya hankalci sallar ya iya za a bi shi. Za a bi shi. ya ce shekarun ta mini bakwai takwas tara kuma ya iya karatun kuma ya iya sallar ya kuma san ita sallar mana ya san sallah yake da haka kaga ba zai tafi zai gama ba ba zai tsallake ruku'u ba ba zai tsallake duk in ya san me yake kuma yana tafi da ba da yake mutai din shi sallar shi tayi sosai ba wata matsala wa alaikum assalam eh a wannan ko babba ma ya sa ba za a ji shi ba hukuncin duk ɗaya ne ko babba ne sai a kira shi a ce wannan tufafin bai kamata a rika sallah da shi ba shikenan sai ya gyaru babban da yaron duk in suka yi sai a bi su mata ma sun san sallah ko suna yin ta yadda ya dace na eh a in dai ba iya warewa ba ta iya haɗawa amma kaga tun addu'ar mu Allahumma ighfir li hayyina nahnu muslimuna wa mayyitina nahnu muslimuna yan ta an cire ta yi eh ya ta albarkacin ne kawai amma albarkacin ba mai albarka ba saboda addu'ar tana nuna musulmi yake ma Allahumma ighfir li jami'i mautal muslimina kaga da musulmi yake wa alaikum assalam na'am bai mai da su sahun baya ya kamata a rike a nuna masa ba kyau makaruhi ne suna ganin haramun ne ma ka sa riga da zane ko rubutu da zai ka hankali ba shi na nabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya ya dawo aisha radiyallahu anha ta sa labule mai zane zane yace yace yace ta cire Abu Jahl ya aiko mashi da riga ne zane zane yace Abu Jahl da hotuna da waye yake a mayar wa Abu Jahm rigan nan a ɗauko mashi wata riga ɗaya mayafin wanda bai da waɗannan hotuna saboda ne yake cewa wannan rigar tana ɗauke masa hankali a sallah shi ma kenan da ka zo an yi rubutu an yi zane an sa hoton wani mawaki ko wani dan bariki ko wani duniya wannan sai a ce kar ya karasawa in kuma yace sai aka tafi aka mayar da shi tsahon baya saboda bai ɗauki hankalin kowa ba in aka yi haka ba ya laifi ba shi yasa aka yi ne haka ba a cin mutunci ya sa kai maka haka kuma fatar gyaruwa ya ce mai wa alaikum assalam eh eh ya ce yi eh to ina sai dai ka fake da cewa to kai baka da tabbas eh ila ya ci ko akwai wanda baka da hujjar ya ci wani kuma yana da hujjar ya ci to don bai san ya ci bai ba ba bai bukaci bai kamata ya je ba saboda an kira babba ya mai sallah ba za ta canza komai ba ba za ta canza komai ba annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa ibu Abdullahi ibn Ubay ibn Sallu sallah amma kaga ba din bai canza cikin ajin da Allah ya mai tanadi na azaba to da ka an kira babba ba zai canza hukuncin da in ka sani yake wala wala mutum ya zuci in ko mutum bai da tabbas to al aslu bara'atu zimma asali ba wani ma'aikacin gwamnati barawo asali kowa na kirki ne kowa na kirki ne ba a gane mutum ban gane sai in yayi an kama shi man bai kama ba kawai zai kaddara ni kirki ne to sai mai sallah wannan kuma akwai hisabi shi da Allah kuma amma dai mutum na da tabbasu bai kamata yi ba kuma bai kawo ana Allah ya samu dace da sunan Allah wa bihamdihi wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik